yace wanda ake nufi a nan ahana sun shuraiki haza laqabuhu wannan laqabinsa ne a hanasu din sunansa ubayyu yana da munafiki 300 da suke karkashinsa daga bane zuhurata abin da yasa ake masa lakabi da akhanasu wo jama'atu cewa shi da jama'arsa sun buya ranar yakin badar ya ce da su idan annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya rinjaye to ai kun samu ɗaukaka don ba ku nuna gaba da shi ba a fili ba ku nuna gaba da shi ba ko da yake dai a zuciya kuna gabar da shi amma idan kafirai ne kuma suka yi nasara faƙar ku fitu muhu kenan an muku maganinsa an muku maganinsa to shi yasa aka ce masa akhanasu an ce shi akhanasu din nan ya to wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masa musulunci maganganunsa suka ƙayatar da manzo sallallahu alaihi wasallama amma da ya fito daga wajen annabi ya huce wata gona ta musulmi su jakai sai ya kona gonan nan ya soke jakunan nan ya so ya sare musu agararsu wato kana munafikan shi munafiki ne hunnuwal kalami mai daɗin magana ya iya magana linnabi sallallahu alaihi wasallam ya iya magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya halifu yana rantsa rantsa annahu mu'minun bihi cewa shi masoyi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama wa muhibbun lahu ya ba da gaskiya da shi masoyi ne nasa fayudini majalisau wannan ya sa manzo Allah yakan matso da shi kusa da shi fa kazabahu Allah fi zalika ubangiji ya karyata shi a cikin wannan da'awa tasa wa marra bi zar'in wa humuril libaril muslimina shi a hanasu dinnan ya wuce da wata gona da kuma wasu jakai na sashen musulmi fa a harakahu ya kona wannan gonar wa a ƙwaraha ya sare wa jakunan nan a gara lailan da daddare kama ƙwala ta'ala kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وكتن ند يتهو دغا وجنك إن صرف عنك يفتو دغا وجنك سعى سيتيا وفلاري القصى الدنيا ليفسد فيها ba don komai ba don ya kawo ɓanna daga a cikinta ya kawo ɓanna duk nau'in ɓanna ya shiga a nan kowace irin irin banna ce wanda a fili zai bayyana ai shi musulmi ne amma kuma shi ne mai yada banna kaga kenan alama cewa maganarsa ta bakinsa magana da take fitowa daga bakinsa ba haka yake a hakika ba tunda ina mumini ina yada banna ai ba san mumini da yada banna ba duka mai yada banna alama ce ta cewa imanin a zuciyarsa da awa ce babu shi idan da da shi ai al'imanu qaidul fatki la yatukumu min mu imani yana wa mai shi da baibayi daga a ce yayi banna ba za a samu mumini yana banna ba wai hulikal harsa dan ya halakar da noma wan nasla da 'ya'ya min jumlatul fasadi wannan yana cikin bannarsa yana cikin irin bannar da yake wallahu la yuhibbul fasad Allah subhanahu wata'ala baya son banna ai la yarabihi bai yadda da banna a kowane abu shi yasa ai banna a rawuka abu ne wanda Allah baya su an faɗa alfarmar rai irin alfarmar da rai take da shi wajen Allah subhanahu wata'ala hakanan banna a addini kana ma kenan domin cewa aka yi a sai da ran ma dan a kwato addini ga idan mutum ya zamo sai an taɓa ransa ko an taɓa addininsa aka ce idan ya gwammace ma a taɓa ran nasa fiye da a taɓa addininsa ai yayi abin da yake babba ya zo da abu wanda yake babba shi yasa kenan mai banna a addini shi ma ya sani Allah baya son sa haka nan banna a dukiya haka nan a banna a hankali haka nan banna a mutunci dukkan wannan da aka faɗa tun daga addini da rai da hankali da kuma wato dangantaka da dukiya da mutunci dukkan addinai na Allah sun zo da cewa a kiyaye su kada a yi banna a cikinsu shi yasa mai ɓannatar da dukiya shi ma kam Allah baya son abin da yake Allah ya yi umarni da a kiyaye wato wa'annan wasawiyan warattiban waltadiban musawiya irin alal mari tafin muwafiya zilhamsu hibzuha alal insani hatun bi kulli millatin min al-adyani wannan abubuwa da aka faɗa kiyaye su duk addinan Allah sun zo da cewa a kiyaye su a kare su kada a taɓa addini kada a yi wasa da addini kada a yi wasa da rai kada a yi wasa da hankali kada a yi wasa da dangantaka kada a yi wasa da dukiya kada kuma a yi wasa da mutunci sai yasa duk mai banna ya ringa wasa da wayannan to ya tabbata Allah subhanahu wata'ala baya son abin da yake ba ruwan Allah da shi wai zaki lalahu وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد lokacin duk da za a ce da shi duk sanda aka ce da shi ka ji tsoron Allah fifilika a cikin abin da kake aikatawa ahzatul izzatu sai isa ta kama shi sai ya ringa ganin kamar shi dinnan wai shi za a ce ji tsoron Allah hamalatul anafatu sai kyama wal hamiyatu da nuna isa ta dora shi alal amal bil ismi bisa ya aikata abin da yake ba daidai ba Allah da bittikahi wanda aka umarce shi ya kiya shi yasa malamai suke cewa musulmi inda aka ce masa bawan Allah ka ji tsoron Allah a sannan ba abin da zai afu daga gare shi sai a ga ya rusuna ya nuna kaskan da kai kowaye ko ya faɗa masa kowaye ya faɗa masa kashi yasa malamai suke cewa alkali idan abokin shari'a wato idan wanda suke shari'a wajen sa wani ya faɗa masa bakar magana ya iya ɗaukan mataki a kansa wato ya ɗau matakin ma abu ne mai kyau amma aka ce wala ya garabu liƙauli hittaƙillaha kada ya fishi don wanda ya kawo shari'a wajensa ya ce ala gafarta bana a ji tsoron Allah fa wannan ba magana ce da za a yi fishi da ita ba bal ya kulu razaqanallahu wa iyyaka taqwahu abin da ya dace ya faɗa ya ce da mu da kai duk Allah ya hore mana jin tsoron nasa shine abin da ya kamata ya faɗa an ce zamanin halifa haruna rashid akwai wani bayahude da yake da wata bukata yana so a biya masa bai samu an biya bukatan nan ba shekara guda yana bin bukatan nan a fadar haruna rashid amma ba a biya bukatar ba sai rannan ya tsaya dai haruna rashid yana fitowa sai ya ce ya amiral mumini na taƙin lahafi amri sarki ya kai sarkin mummune ka ji tsoron Allah a game da magana ta ainan take aka ce sai haruna rashe ya ajiye kayan sarautar ya tsuguna ya sujada sannan ya daga ya ce lalle lalle nan take aje a biya bukatar ba yahudan nan sai wayanda suke fada suka ce ya amiral muminin yanzu dan maganar kafiri ba yahude shi zai sa kai sujada sai ya ce a'a ni ba shi na duba ba ai abinda Allah ya faɗa cewa wai za ƙila lahu taqillaha ahzatul izzatu bil ismi wannan na duba kuka ga nayi sujada kuma shi yasa ne umarni da cewa lalle aje a biya bukatarsa da gaggawa aje a tabbatar cewa bukatarsa da aka dade ba a biya ba a gaggawa a biya nan take aka ce nan take ko sai aka biya bukatar ta shi ba yahuda to fa hasbuhu jahannam wato ba irin kamar yanzu kaga akan sami irin wannan sai ka samu bukata ko magana ta dade a wajen ma'aikata wani fayil din ya shiga ofis sai shekara da shekaru ma ba a kula da shi ba saboda cewa ai waye mai shi ne ne waye mai shi ne ne ko karkashin waye ke waye nasa wanda duk wannan alama ce ta kin tsoron Allah mutum sai ya fito kowa da awa cewa shi na Allah ne amma aikin da yake gabansa bai tsaya yayi ba amma kuma yana da awar shi mai tsoron Allah ne ta zuhu jahannam lalle kan me haka wutar jahannam ta isan masa ya sani sa wuta zashi wutar jahannam ko za ta yi masa maganin duk wata isa da yake ji za a nuna masa cewa shi ba kome ba ne zo innaka antal azizul kare ana kai ne mai da kewa ka isa a duniya to ga wuta nan ka ɗanɗana ka ɗanɗana wala bisal mihad ita wutan nan ta munana a matsayin shimfiɗa hiya ita wuta ai inna allaha ja'ala lahu jahannam ai ubangiji ya sanya masa wuta jahannam gida an wawida ita ce shimfiɗarsa ita ce rufin mayafinsa ita ce shimfiɗarsa kuma da ita zai lulluɓa ita ce wato samansa fa karamahu am an girmama shi kenan kamar kurma ummar sabi waladaha kamar yadda uwar ɗa take girmama ɗanta ta tabbatar ta kwantar da shi a shimfiɗa mai daɗi ta lullube shi da tufafi mai kyau bilgida iwal widai a wajen shimfiɗa da mayafi allayyinaini wanda suke masu taushi wa zalika min babu ta hakumi wannan an faɗa ne gare shi daga babin isti'ara ta hakumiyya isti'ara ce ta gatse ake masa cewa tunda yana ganin shi ya isa ya zo za a nuna masa isar tasa za a kai shi matsayi na isa shine za a sa shi a wutar jahannan to wa minan nasi ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد akwai a cikin mutane man yashari nafsahu wanda yake si da kansa wanda yake sai da kansa ayyabzuluha yake ba da kan nasa fi da'atillah a cikin neman samun yardar Allah shi duk abin da zai sai ya sami yardar Allah bai damu ba don ya rasa kansa ma a cikin wannan shi gani yake daidai ne wato wanda wani yake faɗa mali siwar ruhi husa filal muhibbil mudilli mali siwar ruhi aini ban da komai sai rai na husa garan nan na bayar gare ka ya ubangiji filal muhibbil mudilli to ibtiga yana yin haka dalaba dan neman maratilla yaddar Allah dan ya samu yaddar Allah Allah yadda da shi rahu yaddar Allah ho suhaibu an ce wannan ayar ta sauka ne a cikin suhaibu rumi lamma azahul mushrikuna yayin da kafirai suka cutar da shi hajara ilal madinati sai hijira zuwa madina ta raka lahum malahu ya ban musu dukiyarsa an ce a wata ruwayar wato shi sabu rumi asali dai balarabe ne amma sai zamo an kama shi tun yana yaro aka kai shi kasar rum sai ya tashi kai ka ce barumiye shi yasa ma ake dangana shi ake cewa sulinsa barume bane to a wani kaulin aka ce da ya ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kasar rum din sai gudo da kansa har ya zo makka shi yasa yana cikin sabiqun al-awwaluna magabata a wajen imani da manzo sallallahu alaihi wasallam inda yake ya zo a sashen ruwayoyi sabiqun rumi suhaibu wanda ya tsere wa rumawa a wajen bar a wata ruwayar ko a sai da shi aka yi sai abdullahi jad'ana ya siye shi abdullahi jad'ana mutumin makka ne ya zo da shi makka yayin da musulunci ya bayyana sai zama yana cikin na farko a wajen ba da gaskiya to an ce da ya taho sai mutanen makka suka biyo shi suka ce kun san wannan mai kuɗi ne in muka bar shi ya tsira ya kai ga muhammadu sallallahu alaihi wasallama addinin su zai samu ɗaukaka zai samu ƙarfafa da shi da ya ga sun biyo shi sai ya fito da kibiyoyinsa ya ce kun san a cikinku gaba ɗaya ba gwanin harbi kamata shi yasa a tsaya a yi ma a tsaya a yi ta a nan ma sai suka ce mu ba ta kai muke ba ta dukiyarka shi yasa in ka faɗa mana inda duk ka bar kuɗaɗenka a maka za mu kyale ka ya ce kun yarda da na faɗa muku don ni mun ba ta kuɗin nake ba tan tsira da imani na nake yi kun yarda na faɗa muku dukiyoyin da a makka za ku kyale ne suka ce kware suka yarjejeniya akan wannan ya faɗa musu to ina da kaza a waje kaza ina da kaza a waje kaza ina da kaza ku je duk kuɗi ba sai kenan suka dawo suka kyale shi ta duniya don ya tsira da addininsa kaga ya sai kansa kenan tunda mumuni hakika shi ya sai ne sa gidan ni'ima wanda yake ko kafiri ai kama ya sai da kan nasa ne kama ya sai da kansa ne ya karba ni'imar duniya ko jin daɗin duniya ko ya amma ya bar kansa a cikin azaba madawwamiya a wata ruwayar kuwa wata ce da su kun san ni mutum ne wanda yake tsoho shi yasa ba abin da tafiya ta za ta cuce ku da shi in ma na zauna ba wani abu zan iya yi don in kare ku ba idan dukiya kukewa to ga dukiya ta ku kyale ta ku kyale ni ne in tafi shi ke jira ga manzo sallallahu alaihi wasallama tun kafin ya je aka saukar da wannan ayar don ya bogare shi shi yasa yana zuwa fito taransa suka ce kai wannan ciniki naka yayi kyau kai su haibu gashi Allah ya saukar da aya a game da kai ita ce wa minan nasu man yashri nafsahu tiga amratil lahi wallahu ra'ufun bil ibad ubangiji subhanahu wata'ala mai jin kai ne ga bayi ai su arshadahum inda ya shirya da su lima fihi lira ga abin da samun ya ni'imar da'ima ubangiji ya sanya ni'ima wadda take madawwamiya fi nazirin a maimakon dan aiki dan kankan domin dawwama aljanna a gaba daya da za'u kalimatul ikhlasi sakamako ne da bawa zai faɗa akan faɗin la ilaha illallah kalmar ita ce za ta sabautawa bawa ya samu dawwama a cikin aljanna matukar ya faɗe ta ya mutu yana yadda da ita to ba makawa zai dawwama a aljanna wa yana daga jumla tausayawar ubangiji ga bayi da ya ninninka kyawawan ayyuka ya zama munanan ayyuka ba a ninka su man kafara cewa ba a rukon wanda ya kafirce don tsoron a kashe shi yadda nan gaba zai zo a suratun nahali man kafara billahi ba da imanihi illa man kuriha wa qalbuhu mutma'innun lil imani to ya karbi tuban mai tuba duk isa matukar da ya a saban Allah duk irin saban Allah da kake amma ka tuba Allah zai karbe ka ko da ya daɗe yana cikin wannan saban Allah duk irin ba Allah zai karbi tubansa wannan zala aya ta sauka fiyar da shi da jama'arsa lamma azzamu sabta yayin da suke ganin girman ranar asabar wa karihul ibila suka ki cin naman raƙuma balal islami bayan ku sun musulunta wato suna ganin girman asabar ai ihtara muhu suka ringa ɗaukan rana mai alfarma bi tare misai da fihi ya zama ba sa yin farauta a wannan ranar kama kana fi shar'i musa suka kira kuma kuma suka harama akala luhumiha haramta cin naman ta gare su wa shurba albaniha da shan nonon ta bayan ko sun shiga musulunci sai ya zamo kenan ba su yi riko da baki ɗayan shari'o'in musuluncin ba dan da sun yi riko da baki ɗayan shari'o'in musuluncin da ba su girmama ranar asabar ba da ba su ki cin naman raƙuma ba fawabbahahumullahu ala zalika shi yasa ubangiji ya yi musu urus bisa wannan ubangiji ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu dukulu fi salmi kaffa ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أكتي يا كو وإن دسكي ممنين lalle ne ku shiga a cikin musulunci wata kira asalmi wata kira kuma silmi al-islami musulunci ake nufi kafa gaba daya gaba daya a wato ta ko ina ku shiga musulunci ku fasa wala tattabi'u huduwati shaidan wato jami'ai fi jami'i shara'i a baki ɗayan shari'o'insa wala tattabi'u huduwati shaidan kada ku bi tsare-tsaren shaidan kada ku bi ɗurukar shaidani ta farkunan shaidan ai ta zinahu irin yadda yake kawata muku bi tafrikin addini wani abu ku ɗauka wani abu kuma ku ce ba ruwanku da shi to kada ku yi haka innahu hakika ne mu bi mabayyanin gaba na gare ku bayyinul adawati mabayyanin gaba wannan ko da yake an ce ta sauka ne akan yawanta akan musulmi musamman a wannan wakaci yadda za ka samu an kawo wa al'umma tsari a wani wajen lamari na addini ya fi kowa tsayawa kula da wannan lamarin amma kuma a wani wajen a same shi kuma mai banna ko mai sakin tsarin addinin za ka samu wani matsala bayan da za a wakashin sallah ka samu yana wasa da ita ya sanye alwala ya tafi ya je a yi sallah da shi amma kuma bai san ya tsare iyalinsa ba sai kyale matansa suna cuɗanya tsarin Allah to mai hankali wanne zai bi tsarin Allah zai bi ko tsarin zamani tsarin Allah za a bi ko ko tsarin zamani wani akan gaba yake wacan wazan cin haram amma kuma wajen ibada ya fi kowa tsayawa kula da ibada to Allah da ya ce a bauta masa shine kuma ya ce a ba haram din shi yasa ya kamata yadda bawa yake kokari wajen ibadar ya zama mai kokari a wajen nisanta haramun ya shiga a cikin musulunci gaba ɗaya kenan amma ba a ce zai rarrabe ba wajen ibada ya yadda da tsarin addini amma wajen mu'amala ba ruwansa da tsarin addini ai ga tsare-tsare da aka yi na manyan masana tattalin arziki na zamani wanda suke gwanaye ga tsare-tsaren da suka yi ko da sun bambanta da tsarin tsarin addini ai su za a bi a'a a komi a dawo ne shine mafita dan duk wani tsari daban to shaidan ne yake kokarin bawa ya kyale tsarin Allah ya bi shi matukar ko ka bi tsarin shaidan halakar da kai zai don damun mai gaba ne da kai wanda yake Allah ya faɗa ma guri dewa cewa fa shaidan din mai gaba ne da kai inna shaidana lakum aduwwun fatahizuhu aduwa shaidan gaba yake da ku shi yasa lalle kurke shi a matsayin abokin gaba kada ya kawo muku wani tsari daban wanda yake ya bambanta da tsarin Allah daman shi shaidan duk tsarin da zai kawo wanda yake ya bambanta da tsarin Allah ne to ku ce wai za ku bi ku ce za ku bi wannan tsarin na shaidan ku kiyaye haka shaidan abokin gaba ne da ku a fili wal ma'ana abinda ake nufi anna adawatahu gabar shaidan gare ku bayyana tun a fili take wa zahira tun a bayyana take ga wanda duk Allah ya saka basirarsa wanda ya Allah yake nufin alheri da shi wanda yake mumuni na hakika koyaushe gani yake kamar ga shaidan a kansa ya rike makamai Allah Allah yake ya halakar da shi shi yasa kokari yake ta ko'ina ya ga ya kwaci kansa daga hannun shaidan a koyaushe amma wanda yake Allah bai haskaka basirarsa ba shi gani yake ai ba komai ba komai ko da dai shaidan din ya kirtace shi ya ja shi nan haka ai zai dawo ya gyara alhali ko abinda aka yi asararsa abinda aka zub da shi ba kasafai ake iya kwashe shi gaba ɗaya ba da yawa in an yi bari to an bara fa kenan an bara kenan abin ba zai kwasu ba to Allah ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladzina taqaw haqiqa wanda suke masu tsoron Allah idza masam da'ifun min ash-shaytan idan mai zuwa daga shaydan ya zake musu tazakkaru sai su gaggawa tuna Allah fa idza hum mubsirun sai su gane abin da suke ciki nan take amma wanda yake shi ba mai tsoron Allah ba ba mai kiyayawa dan shaydanin ya zo masa hankalinsa yana can wani waje sai shaidan din ya ta tafiya da shi sai ya ta tafiya da shi kuma abin da yake kawo bawa ya dore bisa tsoron Allah yawaita ambatan Allah yawaita ambatan Allah shine babban maganin shaidan duk wanda yake ya bar ambatan Allah to shi kenan ya ɗora kansa ne a tsarin azaba ta farkin azaba wa man yu'rir an zikri rabbih nasluku azaban sa'ada wa man ya'shu an zikri rahmani nukayyir lahu shaytana fa huwa lahu qarinu wa innahu wa innahum la yasuddunahum an as-sabili wa yahsibuna annahum muhtaduna to fa in zalaltum فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن زللتم أنكو كدرجة ملتم ya zama kun karkace anid duhuli daga shiga fi jami'ihi a baki ɗaya tsare-tsare na addini min ba'adi ma ja atkumul bayyanatu bayan ko hujjoji sun zo muku alhujjaju zahiratu hujjoji mabayyaniya ala annahu haqqun bisa cewa addini gaskiya ne wato ana cewa zalla ya zillu shi ya fi yawa amma kaɗan akan ce zalla ya zallu ya zamo asalinsa zalila kenan kamar kira'ar ibnu muhaisin ibnu muhaisin daga makarantar nan guda goma sha hudu shi a nan yadda ya karanta fa in zaliltum ba zalaltum ba amma dukkan makarantar in ban da shi duk zalaltum suka karanta ya zamo daga babun raraba raraba kenan shi ko bisa kira'a tasa ya zamo daga babun fariha babun fariha ne to ku sani cewa ubangiji subhanahu wata'ala mabwayi ne la yu'jizuhu shay'un ba abin da yake gaji da shi an intiqamihi minku daga yasakayya gare ku irin abin da kuke aikatawa ba daidai ba tunda ya faɗa muku daidai ku yi daidai shine ku ba addini ku ba addini a komai shine kun yi daidai don kuka ce ko akwai wani abin da ba za ku ba addini ba to ku sani Allah mai mabuwayi ne mai azaba ne hakimin gwani ko fi sun a cikin duk tsare-tsarensa wato abin da duk ya tsara muku ya fi gare ku shaidan ne yake nuna muku cewa akwai wani tsari na Allah wanda ba shi ne mafifici gare ku ba amma a hakikan lamari tsari na Allah gabawa ai ya fi masa fiye da duk wani tsari tunda Allah dinnan alimun hakimun ne masani ne saninsa ya kewaye da komai ya san farkon lamurra kamar yadda ya san karshen su ya san karshen su ko duk mai tsari galibi saninsa farkon ne in ma yana da sanin in ma yana da sanin to ya san farkon abu amma yadda abu zai kare bai sani ba shi yasa za a samu wanda suke da'awar gwaninta sai su kawo tsari amma kuma karshen ta tsarin ya zamo bai kyau ba ya zamo bai kyau ba saboda sanin su takaitacce ne wallahu ya alamu wa antum la ta'lamuna wa ma utitum min al-ilmi illa qalila kuma ubangiji subhanahu wata'ala gwani ne a cikin duk abin da yake tsara muku duk abin da yake tsara muku akwai hikima illa iyaka ta yi ku gano hikimar ta yi ba za ku gano ba wa rubbama yu'wizu na dila'u lakinnahu laysa bihimtina'u yanda mai maraki so da yake faɗa so da yawa hikima a cikin tashri'i sai ya zama bata bayyana ba gare mu wato lan tulfa fil mu'allalati illa هاوية من هكمة في الجملة وربما يؤذن الإلاء لكنه ليس به امتناء أبا وني abu da aka kawo a matsayin illa ko dalili na wani tashiri'i wanda ba hikima a ciki sai dai ta yi mu mu kasa ganewa saboda zamowar iliminmu takaitacce ne gajere ne hal yanzu runa هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور to hal yanzuruna su masu barin karbar addini gaba daya da tafi da rayuwarsu akan addini gaba daya akwai abin da suke sauraro ai yanta zilu tarikuna duhula fihi masu barin shiga a cikin addini gaba ɗaya akwai abin da suke sauraro illa an ya ce humullahu in ba a ce lamarin Allah ya zo musu ba ka kaulihi ya yi daidai da fadansa au ya ce amuru rabbika ai lamarin ubangiji ya zo musu ai azabuhu ai azabar Allah ta zo musu fi zulalin a cikin rufe-rufe minal gamami na daga girgije wal ma'ana abinda ake nufi annallaha yursilu alaihimul azaba ubangiji ya sako musu azaba fi suratul rahamati a surar rahama irin yadda aka saukar ga adawa adawa da girgije ya zo musu ya fuskanto kwaruruwansu inda nomansu yake munna suke suna haza alurun mumtiruna falamma ra'awhu ariran mustaqbila awdiyatihim qalu haza alurun mumtiruna suna da mun ga ruwa yau za a sha ruwa yau za a sha ruwa amma a ƙarshe me aka wayi gari da shi azaba ce bal huwa mustajaltum fi rihum fiya azabun alim tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la tali illa masakinahum to su ma masu barin yin aiki da shari'ar Allah gaba ɗaya akwai abin da suke sauraro in ba irin wannan ba ya zo musu a kawo musu azaba a surar rahama wannan ne yake nuna cewa a ce za a tafi da shari'ar musulunci da wani tsari na shari'a daban abu ne wanda yake ba mai yiwuwa ba a hakikan lamari illa iyaka in an samu dama ta wani waje a yi aiki da shari'ar ai amma dai a hakikan lamari yadda shari'ar musulunci take nema daga bawa ba za ta yi a ce an hada ta da wani tsari na daban ba saboda kome akwai shi addinin musulunci kome akwai shi a shari'ar musulunci shi yasa kenan in abin nema ne wato abin nema samu ne ai sai a ce a jingine duk wata shari'a gaba ɗaya ko ina ma a koba ga shari'ar Allah a kome da tsare-tsare na halayyar zamantakewa ne da tsare-tsare na tattalin arziki ne da tsare-tsare na hududu ne da jinayatu da sauransu da mu'amaloli gaba ɗaya a koma ga tsarin shari'ar musulunci shine abin da yake wato hamzatu da shi da ruwayar hafsu kuma daga asimin su sun karanta cewa laisal birra ya zama a tasu kira'ar kenan an tolu juwakum shine sunan laisa albirra din shine labarin wato cewa ku juya fusakunku wajen gabas ko yamma ba shine nagarta ba sauran makarantan kuwa guda biyar da kuma ruwayar shubatu daga asimu su laisal birra laisal biru laisal biru nagarta ba ita bace ba ita bace a ce ku juya fusakun ku fi salati a sallah liman al-mashriqi wajen gabas wal magharibi ko wajen mai yamma muhashi yace hazaf tida'u nisfi surati sani a nan dinnan an gama rabin ita surar bakara za a shiga a cikin rabi na biyu wa huwa muta'alliqu bi tabyini galibi ahkami din rabin nan na biyu ya rataya da bayanin hukunce-hukuncen addini a galibi nisfin nan na bakara na biyu ya an fi tsayawa a bayani akan hukunce-hukunce na addini wanda suka shafi ibadu ne kamar azumi kamar hajji kamar zakka ko kuma wanda suka shafi mu'amaloli ne kamar magana aure da saki da magana gado da magana ciniki cewa a bar riba to da a nan a wannan nisfin ne aka yi bayani akan wa'annan mu'amalolin wa amma nisful awwalu amma rabi na farko fa huwa muta'alliqun bi usulid din gara ta ne da asalan addini wa qabahil yahudi da bayani akan munanan ayyuka na yahudawa da bayani akan munanan ayyuka na yahudawa wal laf kalmar beru ismun jami'un li kulli khair suna ne wanda yake ya tarar da duk wani alheri duk wani alheri ya shiga a cikin beru kama annal isma kama yanda lafazin ismu kalmar ismu ismun jami'un li kulli shari suna ne wanda yake ya tarar da duk wani shari to nagarta dai ba ita ce ku juya fusakunku wajen gabas ko wajen yamma ba nazala wannan aya ta sauka raddaf raddin alal yahudu wan nasara ga yahudu da nasara haisu za'amu zalika inda suka yi ɗauka cewa wai ai kallon wani waje a ibada shine nagarta shine nagarta wanda duk ya bar kallon wannan wajen sai su ce shi ba na gari bane shi ba na kirki bane walakin albirru wato a qira'ar nafi'u da kuma ablamin amir قراءة النافع دابلا بن عامر ولكن البر سورة ما كانت بيركو ولكن البر ولكن البر آه سيدي واتو نغرتا nagarta abinda ake kira nagarta aizal birri ai ma'abucin ayyuka na gari wa kuri abi fatil ba'i akwai kira'a wadda ba sab'iyya ba wadda walakin walakin albara man amana billahi shine wanda ya imani da Allah nagarta shine imani da Allah bawa ya kudirce kudircewa ta gaskiya a janibin Allah subhanahu wata'ala an faɗa cewa imani da kyar yake cika ga bawa da kyar yake cika ga bawa amma dai bawa ya kokari ya ga ya samu gwargwadon da ya masa imkani a imani wa ma yuminu aksaruhum billahi illa wa hum mushrikuna inda ibn rumi yake faɗa gaira anna lakina araha marira mararan ajilan shadidal aya'i law yasuhu yaqinu ma ragiban ragibu illa ila ilahi samai wajibin bulugu hati ka jidda tilka quswa maratibil anbiya'i da a ce yaqini yana inganta da a ce imani zai sami yadda ake so ai da mutum gaba ɗaya sai ya manta da kowa sai Allah sai zama baya sa rai a cikin kowa baya kallon kowa baya duban kowa baya duban komai sai Allah subhanahu wata'ala to ba wa ya kokari dai imanin nan nasa da Allah ya zama ya inganta domin shine ma farkon abin da yake wajibi a kansa awwalu wajibin ala awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tasihu imanu tasihu imanihi tasihu imanihi ai saddaka bi kalbihi wanda yake ya gaskata da zuciyarsa wanda daka bi lisanihi ya furci kuma da harshensa annallaha yajibu lahu kullu kamal cewa ubangiji subhanahu wata'ala duk cika wajiba ce a haƙƙinsa ubangiji ya sifantu da dukkan wata sifa ta cika wa yastahilu alai kullu na kasir duk wata sifa ta tawaya kuma ta koru a haƙƙin Allah subhanahu wata'ala kada ya ce zai sifanta ubangiji da sifa wadda take ta tawaya ya zamo wanda ya imanin da shi ba Allah bane dan ko Allah subhanahu wata'ala munazzahun an kulli na kasir abin tsarkakewa ne daga dukkan wata tawaya to bawa ya fara inganta imaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmil lahir sannan kuma ya imani da ranar lahira ya zama duk rayuwarsa taitayin ya zai je wa lahira yake gaba ɗayan rayuwarsa babban abin da ya sa a gaba shine tunanin ya zai je lahira dan ya tabbatar lahiran nan tabbatacciya ce ga ta nan tafe ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wal malaikati yayi imani kuma da mala'iku wato ranar lahirar da duk abin da ya rataye da ranar lahirar daga cewa za a tara jama'a za a ba mutane littattafansu na ayyukansu da maganar siradi da maganar ma'auni da aljanna da wuta da abin da yake cikin aljanna na daga lada da abin da yake cikin wuta na daga azaba duk bawa ya imani da wannan sannan kuma ya imani da mala'iku ya yadda cewa su bayi ne na Allah masu girma jukkuna ne na haske ba a sifanta su da cewa su maza ne ko mata su ba maza ba ne su ko ba mata ba ba sa saba wa Allah duk wani umarni nasa duk abin da aka ce su yi to shi suke yi bayi ne masu girma wajen ubangiji subhanahu wata'ala wal kitabi ya ba da gaskiya kuma da littattafai aldin a cikin alkitabu ta istigiraki ce ta haɗa duk wani littafi da Allah ya saukar wajibi ne kan wanda yake musulmi mummuni a ce ya yi imani da dukkan littattafai na Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa da za a ce wani ya baka labari wanda ba musulmi ba cewa ai kaza ma littafi ne na Allah kai kuma a ƙur'ani ba a faɗa ma cewa wannan littafi ne na Allah ba to abin da yake wajibi a kanka ka ce to in dai littafi ne na Allah ni na yadda da shi dan na yi imani da duk wani littafi na Allah matukar bai zo da wani abu wanda ya saba wa Qur'ani ba in ya zo da abin da yake ya saba wa Qur'ani sai ka ce to ai duk abin da yake ya saba da Qur'ani ba gaskiya bane tunda Qur'ani muhaiminan alaihi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alaihi ya zo da gaskata dukkan littattafan da suka gabata amma kuma ya zo mai shaida akan dukkan littattafan shi yasa duk abin da aka kawo aka ce ya zo a littattafan nan ya zama ya saba da qur'ani to mun tabbatar ba haka bane dan ko bayan da za a yi a samu abin da yake ya saba da qur'ani a littattafan nan da suka gabata to ba da gaskiya da littattafai kenan gaba daya wannan bi'ina ya ba da gaskiya kuma da annabawa gaba ɗayan annabawa ya ba da gaskiya da su sannan kuma wanda aka ce lalle ne a san su da ɗaiɗai wasu guda 25 ɗin nan wanda ƙur'ani ya zo da ambatansu ya yadda da su wanda aka kira wani a cikin wanda 25 ɗin ya ce ba annabi ba ne ya kafirta duk wa'annan guda 25 ɗin wato wanda a cikin tilka hujjatuna an kawo 18 sannan kuma wato aka kawo guda bakwai a wa'yansu guraren suka haɗu suka zamo 25 wa atal mala ya ba da dukiya ya ba da dukiyarsa ala hubbihi ala nan mai ma'anar ma'ace tare ko da cewa yana son dukiyar ba wai dan bayan da zai da dukiyar ba rigarsa ta mace ya rasa ya zai ya sa ne yana ganin shi ya sa shiga cikin mutane ma ai abin kunya ne sannan ya ɗauka ya bayar ba wannan ba ba irin wannan ba a'a ya bayar da wadda yake so ko abinci a gida an rasa ya za a yi da shi ana gudun ka a zuba a rariya ma ya toshe rariyar a ce sannan ina almajiri a bashi to ba wannan bayarwar ake nema ba a'a a bayar alhali ana so ana so za a iya amfani da shi amma tare da haka a dubo cewa ai Allah ya ce a bayar a ɗauka a bayar to irin wannan bayarwar ake bukata yadda nan gaba za mu ji lanta na lumbirra hatta tun fi komin ma tuye bona wasu suka ce ai hidin ya koma ga ubangiji to amma dai galibi a larabci an ce lamiri yana komawa ne ila a karabi maskuri tunda mala din aka faɗa wato sai ya zama ya koma ga dukiyar amma su ma suka ce bisa ya koma ga Allah ma'anar ingantacciya ce ya zama ka bayar dan san Allah dan san abin da yake wajen Allah ba wai ka bayar dan kai wani abu ba a an ce masalan ai duk wanda ya ba almajiri ana buɗa masa to kai ka bayar ne dan a buɗa ma ba irin wannan bayarwar ake bukata ba kaga ka bayar ne dan ka cimma wata manufa a ya zama ka bayar dan kana son Allah dan Allah ya yi bayanin ya ce lalle a basu in an basu yana son haka to duban haka ne yasa kai ma ka bayar ya aka bayar ko zawil qurba ga wanda suke yan uwa alkarabati fai daula karbi a bayar ga yan uwa muqaddamu abin gabatarwa ne akan a bayar ga wanda yake bare ya na fihi qurbataini domin bayarwa ga yan uwan ya kunshi ibada biyu a sadakata wasilatar rahimi gashi sadaka gashi kuma sada zumunci shi yasa an ka baya ga dan uwanka ninka ma ladan za a yi fiye da a ce ka baya ga bare illa iyaka kama a zaka aka ce za ka fitar da zaka to ka ba yan uwanka a ciki mai kyau ne amma ka ce iyaka su za ka rabawa karahiya ne wa kuri halahu ta sai su karibihi ka bayar ga waɗanda suke su ma ba 'yan uwan naka ba kamar yadda in wakili ne ma kai wanda zai raba zakat taka to shi ba ya ce zai ɗauki zakat da ka bashi ya raba wa 'yan uwanka karahiya ne nan sai a ce to ko ya yi haka ne dan baɗi ma a sake bashi raba tun da ya bayar ga 'yan uwan mai gida ya bayar ga yan uwan mai gida amma dai su ɗin ma ya ba su kai ya ce ba zai ba su ba kai ya ce ba zai ba su ba yanzu so da yawa wasu sai su ringa ganin ma wai zakar a bayar ko ga yan uwa a bayar man gare su wasu kuma wai tunanin su ai an bayar ga yan uwa kamar an sa musu zuma ne a baki baɗi ma sai su zo cewa su lalle a ba su to inda sun cancanta ka za ka fitar din me zai hana ka ba su din dan sun zo din ai sun nemi abin da yake haƙƙin su ne ai sun nemi abin da yake haƙƙin su ne Allah ne ya ce ka ba su dole shi yasa dan sun ce ka ba su ai ba wani abu bane haƙƙin su ne eh illa iyaka cewa a je a tambaya din shi kuma ba haka ne tsarin shari'a ba wal yatama da kuma marayu ayil fukara aminum wanda suke almajirai a cikinsu wahum man mata abuhum qabla bulugin wa ake kira maraya a shari'a shine wanda ya rasa uba alhali bai balaga ba dan da bai balaga ba alhali bai da uba ya zamo bai da hali kuma to wannan shine maraya wanda shari'a take neman lalle a ci da shi kula da marayun nan rukuni ne babba a addini a tozarta marayu to alama ce ta cewa ana rayuwa ba rayuwar addini ba so da yawa yakan faru a samu marayan gashi ma haziki ne ko a wajen ilimi ta yi idan da a ce ya samu wanda zai tsaya masa shi kansa zai amfana al'umma ma za ta amfana da shi amma ganin cewa ai shi ba dan kowa bane a ki tsaya masa to ba karama asara ake ba duniya da lahira an yi asara babba a duniya da lahira wal masakin ya bayar kuma ga waɗanda suke almajirai almuradu ma shimalul fuqara'a ana nufin har fuqara domin kalmomin nan guda biyu da miskini da fakiri kalmomi ne inda duk ba a yi amfani da su gaba ɗaya ba to ɗaya ɗaya ce kawai ta zo a cikinsu to sai zamo ta haɗa har ɗaya inda aka faɗi miskini ba a faɗi fakiri ba to ya haɗa har fakiri kamar yadda an faɗi fakiri ba a faɗi miskini ba to ya haɗa har shi miskini to amma inda aka faɗe su gaba ɗaya to sai zama kowanne daban shine ake cewa wato idan suka rabu sai su haɗu amma in sun haɗu kuma sai su rabu in ijtama'a tafarraka wa in tafarraka ijtama'a wannan kalmomin kenan fakiri da miskini wa sabili ya bayar kuma ga wanda yake matafi dan tafarki ayil gariba wanda yake bako wanda ba a kasar su yake ba walau mali an bi baladi ko da a garin su ya fi kowa kuɗi ko da a garinsu ya fi kowa kuɗi amma nan saboda tafiya halin tafiya ya zamo ba shi da shi ya zamo ba shi da shi wasa'ilina ya bayar ma ga masu roƙo a ɗalibina wanda suke buɗe bakinsu su roƙa ai mutlakan a kowane hali lima fil hadisi saboda abin da ya zo a hadisi a duk sa'ila ku baiwa wanda ya roƙe ku walau ja ala farasin ko da akan doki ya zo kai a ce za a duba ai wannan anya ko bai da halin bai bai da hali kuwa a ce za a hana shi a ce za a hana shi to wafin rika ya ciyar kuma a cikin kwanto wuyayi daga bauta almukatabina wa'anda aka ɗaura wa fansa wal asara da kuma wanda aka kama musulmin da kafirai suka kama suka ce sai an ba su wani abu za su sake su to ya ci da dukiyarsa a cikin ya taimakawa mukataban nan ail yasta'inu dan samu taimako da wannan dukiyar ala fakki riqabin bisa kwanto wuyayen su minan riƙe daga bautar haka ɗauko musu wanda aka kama liyasta'inu dan samu taimako da wannan abin da ya ba su ala halasi an fusihin minal kafarati bisa su kwanto kawunan su daga kafirai bisa cewa su kwanto kawunan su daga kafirai ake cewa wato a rayuwa irin ta yanzu akan samu waɗanda suke zamowa ba kafiran ne suka kama su ba ba abokan gaba ne suka kama su ba amma sun shiga wani hali mummuna a dangane da tafiyar rayuwa sai yiwu a samu mutum gashi ba abincin ba abin da zai ciyo balle gobe gashi a gidan haya yake kudin haya sun taru a kansa ya rasa yadda zai ana nema a kore shi ga shi ma wani karin abu ga yarsa yana shirin bikinta ba komai ba a ci ba ma na yau balle tanadin biki mai zame za a yi bikinta to kamar irin wannan a samu mai tunani wanda allah ya hore masa ya dunkule wani abu wanda yake muhimmi ya bashi wanda zai toshe masa wata kafa babba a cikin abin da yake gabansa din nan ya zamo ya toshe masa wata babba kafa a ciki to sai ya zamo kamar wannan ne kamar fakkura kabatin din nan ne da aka faɗa kamar ya fanso shi ne da a ce yana bawa ko ya ya taimake shi bisa ya fanso kansa daga hannun kafirin wa qamas salata wanda yake kuma ya tsaye da sallah wa atar zakata ya ba da zakka almafrurata wadda yake abu faraltawa wa ma qablahu wanda aka faɗa a baya cewa wa atal mala ala hubbihi zawil qurba fitadawwi a ciyarwa ne wadda take ta tadawwi ita ko zakka wa min al ma'lumi anna laha asnafan maskuratan fil fiqh abu ne sananne cewa akwai iyaka guraren da ake ba da zakka ba ko ina ake ɗauka a ba da zakka ba akwai guraren da yake an ambata wanda Allah ya bayanin su inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha har zuwa ƙarshen aya guraren nan guda takwas iyaka su kawai ake baiwa zakka wanda malaman fiqhu sun yi dogon bayani akan guraren nan tusrafu laha wajibi ne in zakka ce to iyaka nan za a baya ba a ketarewa ba a cewa bara a kiyasi ba za a ce a kiyasi bara a kiyasta wani ai shi ma kaban wani ne wanda an ce a bashi zakka ba a in ya shiga cikin wannan to a bashi amma in bai shiga ba to ba ka da damar kai kiyasi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce raba zakkan nan taku Allah subhanahu wa ta'ala bai batta ga wani annabi ba ko wani manzo shi da kansa ne ya jibinci raba ta shi yasa kenan ashe kada wani ya ce zai wa Allah katsalandan a abin da ya ce shi da kansa zai yi ya ce bara ga ayyan da ya fi dacewa a yi to walmufo na bi ahadin da masu cikawa kuma da alkawuransu iza ahadu lokacin da suka yi alkawari wahumman iza wa'adu an jazu su ne wanda duk sanda suka yi alkawari ba makawa za su cika da wannan alkawarin ba za su ce ma za su biya ka yau amma akai gobe ba su biya ba sai dai in ba hali sai in ba halin biyan amma matukar da halin biyan haka biyan za su yau din wai za nazaro idan suka bakanta a wafu cikawa suke da bakantar tasu ba irin wanda suke bari ba wasu miyagun mutane suke ɗaibe hankalinsu sun bakanci su bi Allah amma miyagun mutanen nan su ce musu wai abin da suka bakanta ai ba daidai bane bayan ko ga hadisi wanda yake ami yana ninko masa umuminsa yadda malamai suka faɗa shi ne man nazara an yuɗi Allah faluɗehu duk wanda ya bakance aikata abin da yake bin Allah ya zama masa wajibi ya aikata wannan abin da yake bin Allah ka bakanci duk safiya za ka yi istighfari ɗari ko za ka yi salati ga annabi ɗari ko za ka yi lala ɗari wani kawai ya ce me yasa kake wannan ka daina ma ko me zai kawo ma kamar istighfari me zai kawo ma kamar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama me zai kawo ma kamar hailal ka kenan ya cuce ka ya cuci kansa ya cuce ka in ka yadda ka bi shi ya kamata ka sani cewa duk abin da ka bakanta za ka yi na bin Allah ya zame ma wajibi ka zo da shi fi bil uqudi wa bil aymani la siyama aqadun wa ba'un bihi min azamil qurbi to wa iza halafu idan suka rantse kuma ba sa yin kari a rantsuwarsu ai wallahi zami kaza to sai sun yi idan suka faɗi magana sai su faɗi gaskiya a maganarsu yadda suka faɗa sai a samu haka ɗin abin yake idan aka ba su amana ba sa ha'inci ba sa ha'inci to a shi mun fuɗa ɗin maɗufin alaman amana wato an adabta shi ne bisa man amana wanda labarin lakinna ne bisa kira'an lakinna ko ko labarin muftada ne bisa kira'an lakinil birru tun da muftadadan lakin ta shiga masa ba ta sauya hukuncinsa albirru yana nan bisa muftada wala ya kulu hukumuhu mata da hal lakin ala jumlatihi wa bal wa hal yadda ne mulha yake fada ko to wanda suna cikawa da alkawarin su za ahadullah in suka yi wa Allah alkawari awin nasa ko suka yi alkawari ga mutane wasabirina da masu juriya shi ko wannan aka yi kado nusiba an masa nasaba ne alal madhi bisa yabo kamar an ce wa amdahu sabirina ga'idan larabawa in ana adafi wani abu muhimmi ya zo kwarai to sai a yi kadau sai akan yi kadau saboda nuna muhimmancin nasa abinda yasa haƙurin nan juriyar nan tafi muhimmanci saboda duk abin da aka faɗa a baya ba wanda zai iya samuwa in ba a haɗa da haƙuri ba in ba a yi juriya ba ba wanda za a iya a cikin na bayan nan to shi yasa ashe kenan sai zamo ya fi muhimmanci shi yasa aka yi kado yana daga irin wannan faɗin wata mace ko layib idan ƙaumin lazina humu summul idati wa afatul juzuri tace annazilina bi kulli mutarakin wa dayyibuna ma'aqid al-uzuri kaga tace annazilina tayi kadau kenan bayan ku da ba ta ce summul idati wa afatul juzuri to ina yaban masu yin haƙuri masu juriya fil ba'asai a halin tsananin talauci sanda talauci ya kai inda ya kai amma in ka gansu sai ka samu duk abin duniya ma sun mallaka saboda ba za ka ji sun buɗe baki sun ce ai ga abin da ake ciki ba sun yi juriya akan wannan warran ra'i da kuma halin tsananin ciwo suna cikin ciwo amma ba yadawa suke ba ai ban da lafiya ai je da kyar ne bace a suka bar abin ga ubangiji subhanahu wata'ala wato fala yashkuna li ahad ba sa kai kara ga kowa gairan lahi in ba Allah ba ga Allah kaɗai suke kai karar su la'annahu yuhibbul mulhina fi du'a domin ubangiji yana son masu nacewa a wajen addu'a haka nan kuma wahinal fahinal ba su da halin tsananin yaƙi wakati shiddatul qitali wakacin da yaƙi ya tsananta fi sabilillahi a taimakawa addinin Allah fala yafiruna min al'adai ba sa gudu daga abokan gaba ba sa gudu daga abokan gaba ulaika wa'annan almawsufuna bima zukira wanda suke abeban sufantawa da baki ɗayan abin nan da aka ambata ai bi jami'i hazihi lisan da baki ɗayan tadodin nan qala ba'ruhum wani a cikin malamai suka ce la takunu hazil hisanu jami'uha illa fil anbiya a samu mutum ya tara ɗabi'un nan gaba ɗaya ba rage ai sai annabawa sai annabawa wa qala ba'ruhum amma wasu malaman suka ce la mani'a an takuna fi gairihim ba abin da zai hana a same ta a cikin wasunsu ana iya samun magada gare su a cikin sifantuwa da wannan sufofin ula'ikan lazina sadaku masu wannan su ne wanda yake sun gaskata fi imani a wajen imaninsu a widdi'a'il birri ko da a wasu cewa su managarta ne shi abdullahi dan fodo ya ce wato a wannan ayoyin in muka duba sai mu ga a iya kasa abin da ya zo a ciki gida uku akwai abin da yake ya shafi imani da tsarkake zuciya wajen cewa abin da zuciya za ta kudurce ya zamo gaskiya ne kuma ya zama abin da ta kudurce din nan ta ɗore akan yadda ta da haka kai ya zamo da farko ta da a wata yadda amma kuma daga baya a samu tana wata tafiya kamar wata badda bata yadda ba abu na farko kenan abu na biyu shine cewa bawa ya tsaya ya cikakke biyayya ga Allah wanda aka kawo shi a cikin akamar salata wa atar zakata abu na uku shine kyautata mu'amala da bayin Allah kyautata mu'amala da bayin Allah to wanda yake mummuni na hakika shine wanda kowane bangare daga bangarorin nan uku yake kokari iyaka iyawarsa da wajen tsarkake aƙidarsa kyautata aƙidarsa tabbatar da cewa zuciyarsa tana tafiya bisa wannan aƙidar da kuma mu'amalarsa ga Allah subhanahu wata'ala kyautata biyayyarsa da ibadarsa ga Allah subhanahu wata'ala da kuma mu'amala da bayin Allah aka same shi ya kyautata mu'amala da bayin Allah to wannan shine wanda yake nagari na hakika shine nagari na hakika wa ulaika masu wannan sufofin humul muttaquna sune masu tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala ayil kamiluna fit taqwa sune wanda suka kai suka sami cika a wajen tsoron Allah. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce bayan an kawo maganar mu'amala to a cikin mu'amala ta mutane wani lokaci akan samu mu'amala mummuna wadda za ta bayi zuwa banna babba ita ce kisa wanda kashe mummuni laifi ne babba wajen Allah inda nan gaba za mu ji a suratul nisa'i wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghariba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban muhina ko azaban aziman ne to sai aka kawo maganar kisasi cewa ga yanda za a yi a yi maganin irin afkuwar haka a cikin musulmi shine ya zamo duk wanda ya kashe a ce a kashe shi ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suke mummune kutiba alaikumul qisas an wajabta muku daidaita fil qatla a wajen wanda za a kashe don cewa ya yi kisan kai ya zamo daidai yake da wanda ya kashe ko kuma ya zamo wanda ya kashe din ya fi shi amma ba a kashe babba don ya kashe karami ma'ana ba za a kashe ɗa ba don ya kashe bawa kamar yadda za a ji hukuncin cewa haka yake a masabar malikawa da shafi'awa amma hanafiyawa su suka ce ai daidaitar a wajen mutuntaka ake camo wasu mutane shi yasa su a wajen su ko da ɗani ya kashe bawa to za a kashe shi matuƙar dai ba bawansa ba ne amma in bawansa ne to wannan sai a yi masa ladabi mai tsanani amma ya kashe bawan wani shi yana da to wajen hanafiyawa suka ce ai shi ma sai a kashe shi zahiriyawa ko su suka ce mutum ai ko bawansa ya kashe sai an kashe shi in dai ya kashe da gangan ne to shi ma a kashe shi tunda mutum ne shi ma kamar yadda yake mutum wasu a wajen sufa wa filin da kuma yadda za a yushtaradu tamasulu fil wasfi ai an sharɗanta zamowa daidai wa daida dangane da sufa da an ya kuna mumasilan lahu ya zamo ya yi daidai da shi fi wasfi a sufansa min hurriyatin ya zamo ɗa ne in ishi ba ɗa ne wanda aka kashe ɗa ne to wanda ya kashe shi sai a kashe shi wa islami ko musulunci wa bil jumlati a gaba ɗaya falmadaru fil kisafi makewaya a wajen kisafi sakayya min kaunil katili samowar shi wanda ya kisan daidai yake da wanda ya kashe ko ku kasa da shi yake idan ya zama sama yake da shi kamar ta fuskar addini kamar musulmi ya kashe kafiri to falaka wada ba a cewa a sakayya a sannan sai ko wajen hanafiyawa wajen hanafiyawa suka ce idan dai kafirin nan wanda yake zaune ne a cikin musulmi da alkawari to sai a sakayya wannan musulmi ya kashe shi da gangan suka ce ai sai a sakayya shi ma musulmin sai an kashe shi a haka nan kuma a wajen yanci idan ya zama sama yake da shi shi wanda aka kashe bawa ne shi ko wanda ya kisan ɗa ne to sannan falaka wada ba a cewa a sakayya sai ko wajen su hanafiyawan da kuma zahiriyawa to alhurru ɗa yuqtalu ana kashe shi ne bilhurri in ya kashe ɗa wala yuqtalu bil abdi ba a kashe shi dan ya kashe bawa bal yalzamuhu qimatu bari kimar bawan ce take hawa kansa shi wanda ya kashe bawa sai a ce ya biya kimar bawa ko da ta haura diya wayo rabu mi'ata za a yi masa bulala ɗari wayo fasu sanata a ɗaure shi ko shekara kama bayyana tusunan kamar yadda sunan manzo ta bayyana sallallahu alaihi wasallam wala yuqtalu bil abdi ba a kashe shi da bawa wal abdu bil abdi ana kashe bawa in ya kashe bawa ai in dalaba sayyidul maqtul al qisasa dai idan mai bawan da aka kashe yace eh shi abin da yake nema ai sakayya a kashe bawan nan da ya kashe masa bawa wa illa idan ko ba haka ba falahu imma qimatul qatili aw al maqtuli aw zatul qatili shi wanda aka kashe bawan nasa sai a bashi daya daga cikin abu uku ko dai a bashi kimar bawan da ya kisan ka ko ko a bashi kimar bawansa da aka kashe ko ko a dau bawan wanda ya kisan kai wanda ya kashe masa bawa a bashi a ce gashi nan yanda ya kashe bawanka ka rike shi ya tsaya matsayin bawan naka walhiyaru fi zalika li sayyidil qatil a zabi anan ga mai gidan shi wanda ya kisan kan ne ba na mai gidan bawan da aka kashe ba wal abdu bil abdi ana kashe bawa in ya kashe bawa wal unsa bil unsa ana kashe mace in ta kashe mace kamarta wa bayyana sunnatu sunna ta bayyana anna zakara cewa namiji ya kutalu ana kashe shi biha in ya kashe mace in namiji ya kashe mace to shi ma sai a kashe shi wa annahu tutabarul mumasalatu fid dini sunna ta bayyana cewa ana isna da daidaita a addini fala yaqtul muslimin walau abdan bi kafirin walau hur ba a kashe musulmi ko da bawa ne dan ya kashe kafire ko da kafirin da aka kashe ɗani kamar ufiya lahu wanda aka yafe masa min alqatilin daga wanda suka kisan kai min dami ahihi daga jinin dan uwansa almaqatuli wanda aka kashe aka yafe masa shay'un wani abu da an turika alqisasu minhu aka ce an yafe masa ba za a yi sakayya ba watan kiru shay'un da aka kawo shay'un din nikira aka ce shay'un yufidu siqudal qisas bil afwi an ba'alihi ya fa'idantar da cewa kisasi ya saraya idan aka yafe daga sashen wato kisasi ko da wani abu kankani ne kamar ushirinsa to wa min ba'dil warasati ko kuma aka sami yafewa daga sashen magada ko da shi wanda aka kashe masalan yana da yan uwa ɗari wanda su ne magadansa sai ɗaya daga cikinsu ya ce ya yafi to shi kenan ba maganar kisasi ko da sauran casa'in da taran sun ce su sai an yi kisasi to ba za a yi kisasin ma bari ma walau kan al'afi wahida min alfin masalam ko da wanda ya fi din ɗaya ne a cikin dubu shi kenan ba maganar a yi kisasi wa fi zikiri akhihi ta'addufun da'in ilal afwi akwai jawo hankali da nauman tausasar da zuciya da aka ce dan uwa ne fa ko da yake an sami kisan nan amma yan uwantakan nan tana nan bata yanke ba wanda wannan jawo hankalin zai ja a yafe wa izan da akwai sanarwa bi annar katla cewa kisan kan nan da ya faru la ya dau watan imani bai yanke yan uwantaka ta imani ba wa man man din mubtada mubtada ne shar'iyatu ko dai shar'iyya ce a masulatu ko masuliya wal habaru labarin ta fattiba'u wajibi ne wato shi wanda ya yafe din ya bi lilkatili ai fa alal afif tiba'un lilkatili wanda ya yafe din wajibi ne ya bi wanda ya kisan kan bil ma'arufi da abin da yake sananne alheri ba tsanantawa ba bi an yi ɗalibahu biddiyati ya neme shi ya bada diyyar bila unfin ba tare da ya tsananta masa ba wata tibul ittibai alal afwi da aka jeranta bin bisa yafewar yufiru annal wajiba ahaduhuma ya fa'idantar da cewa abin da yake wajibi ɗaya ne daga cikin su wa huwa adu qaulai shafi'i wannan ɗaya ne daga cikin zantuka guda biyu da aka ruwaito daga imami shafi'i wasani kauli na biyu da aka ruwaito daga imami shafi'i alwajibu alqisasu abin da yake wajibin qisas wadiyatu badalun anhu diya badali musaya ne daga kisasin falau afa da zai ce ya yafe da aka kashe masa abun walici wala musammi ha bai magana sai an bashi diya ba fala shay'a to da ba kome akan shi wanda ya kisan kan warur jiha an rinjayar da wannan kaulin ku amma bisa kauli na farko don ya ce ya yafe kisasi to haka bai nuna cewa ya yafe diyar ba tunda kisasin ya ce ya yafe diyar tana nan kenan wa da unilai wajibi ne kuma bisa shi wanda ya kisan kan ya ba da diyar ga shi magajin wanda aka kashe dinnan da ya ce ya yafe kisasin ayil afi ya bayar ga wanda ya yafe masa huwal waris shine magajin wanda aka kashe bi sani da kyautatawa bila madalin ba da taurin kai ba wala ba hasin ba tare da ya tauye masa komai ba ya ba shi diyarsa cikakkiya da zalikar hukumu wannan hukunci almaskuru da aka ambata min jawazil qisasi daga halaccin cewa ai sakayya wal afwi anu ko a yafe daga sakayyar aladiyati a karbi diyya ta hafifin sauƙaƙawa ne tafsilun sauƙaƙawa ne kuka samu min rabbikum daga wajen ubangiji alaikum ya sauƙaƙa muku ba ya sauƙaƙa muku wa rahmatun jin kai ne bikum da ku jin kai ya muku haisu wasa fi zalika inda ya yalwata muku a cikin wannan walam yuhattim wahidan minhuma bai ce dole sai kun yi ɗaya daga cikin su ba bai ce dole a kisasin ko dole a karɓi diyyar ba ya ce a a kisasin amma in an yafe a karɓi diyya kama hatta ma'alal yahudil kisasa kamar yadda ubangiji ya wajabtawa yahudawa kisasi su a shari'a su ba magana karɓar diya walan nasarar diya ya wajabta kuma diya bisa nasara su kuma a shari'ar nasara ba maganar aikisasi sai dai dole a karɓi diya kamar ita da ba da zalika wanda ya shishigi zalabal katila ya zalunci wanda ya yi kisan kai da an katalahu ya kashe shi bayan ya karɓi diyar wanda aka kashe nasa ba da zalika bayan da ya ce ya yafe a bashi diya falahu azabun aliyu to azaba mai radadi ta tabbata a kansa mu'lim mai radadawa fi lahirati a lahira bin nari ko dai wato a sa shi a wuta a fi duniya ko ko tun a nan duniya ma bil cewa za a kashe shi kamar yadda yake a masaban mu a masabar imam malik wanda aka kashe masa abin walici ya ce ya yafe a bashi diya sai bayan an bashi diya ya karba kuma ya kashe wanda ya kashe masa abin walicin nan nasa to sai a kashe shi shi ma sai a kashe shi shi ma shi ya satin a nan duniya ya fara gamuwa da azaba mai raɗaɗi wal iyazu billah Allah kiyaye mu
لعلكم تتقون
ubangi subhanahu wa ta'ala ce wala kun fil qisasi hayat da aka tsara muku cewa wanda ya kisa a kashe shi in dai da gangan ya kisa to haka din zai sabauta muku ku samu rayuwa zai sabauta muku ku samu afuwa ai bakawun azimu wanzuwa mai girma ya tabbata gare ku a cikin shar'anta kisasin nan ya ulil albari ya kuma abuta hankula zawil uquli ya wa'anda suke ma abuta hankula me yasa aka ce shar'anta kisasin nan akwai rayuwa a ciki li'annal qatila dan shi wanda zai kisan kai idza alima in ya tabbatar annahu yuqtalu cewa in ya kisan kan nan kashe shi shi ma za a yi irtada'a sai ya tsoratu ya bar kisan fa ahaya nafsahu ya raya kansa wa man arada katlahu da wanda yake nufin ya kashe sai zama an samu wanzuwa kenan wanda ake nufin a kashe shi ba a kashe ba saboda ana tsoron an kashe shin za a yi kisa za a kashe shi wanda ya kashe shi shi ma kuma wanda zai kashe shin ya samu rayuwa kenan saboda cewa da wato bai kisa ba balle har a kashe shi shi yasa ya samu rayuwa shar'anta kisan la'annakum tattaquna dai ko kwa ji tsoro alkatala kwa ji tsoron kisan mahafatal kawadi dan tsoron sakayya shi yasa aka shar'anta to tana cikin ayoyi waɗanda suke takaitattu a cikin ƙur'ani amma kuma wanda yake sun kunshi hukunci mai yawa ko sun kunshi fasaha mai yawa domin wala kun fil kisas hayatu magana ce wadda take gajeriya amma ta kunshi ma'ana mai yawa wadda idan da tsaya fakkinta za a yi sai ta ɗauki mujalladi guda sai ta ɗauki babban littafi kafin a ce an yi fakkinta akwai magana ta larabawa wadda ta yi kama da wannan ita ce alkatalu anfalil katali kisa ga wanda ya kisan kai shi ya fi korewa ga a ce shi din ya tsaya ya kisan kan in ya san in ya kisa kashe shi za a yi sai ya zama ba zai kisan ba ganin haka amma malamai masana balaga suka ce wannan magana ta ƙur'ani kirkisa sai hayatun dinnan ta ƙunshi balaga fiye da wannan magana ta larabawa alkatalu an lilkatali ta kusan gurare 20 daban-daban na farko dai ita wannan magana ta ƙur'ani ba maimaitawa ba kamar ita karin magana na larabawa ba alkatalu an lilkatali an maimaita kalmar katalo ba wato an faɗe ta da farko an faɗe ta a ƙarshe sannan kuma ita magana ta ƙur'ani ba wai tana magana kawai akan kisan kai ba a'a ta hada haƙƙin da wani yewa wani miki da gangan tunda in wani yewa wani miki da gangan shi ma ai cewa aka yi aisa kaiya amma su karin maganar na larabawa ya tsaya ne akan iyaka kisan kai kawai ya tsaya iyaka kisan kai kawai sannan kuma wato ita waccan magana kisa ce kawai wannan ko kisasi cewa aka yi sakayyar da za a yi akan kisa shi yasa wato gurare dai sun kai 20 ta fuskoki daban-daban inda ya zamo ta'abirin na ƙur'ani ya fi fasaha ya fi balaga fiye da wannan ta'abirin na larabawa na cewa alkatalu anfa lilkatali kutiba alaikumu كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وإن سبحانه وتعالى أن فرلت أكنكم idan alamun mutuwa suka halarto wa ɗayanku in ɗayanku ya ga alamun cewa mutuwa ta zo masa ba wai ana nufin zuwan mutuwa gaba ɗaya ba dai idan mutuwa ta zo ai sannan yin wasiyar ma ba zai yiwu ba ko ma an yi wasiyar ba za ta inganta ba duk abin da ba wa sannan sai zama bai inganta ba sai zama ba ingantacce ba ne tun da an faɗa a ƙur'ani cewa a wani sati taubatu lillazi ne amalu da su a bijalatin hatta iza harara ahadahumul mautu kala inni tuftulana wanda zai bayar komai bai ba sai wakacin da mutuwa ta zo ya ce sannan zai yi ai wannan ba za a karba daga gare shi ba shi yasa ana nufin alamomin alamomin wato kamar an shafe wato murafi ne wal muradu bi asbabihi alamatu abinda ake nufi da sabubban shine alamomin kal amrari shadidati kamar rashin lafiya mai tsanani wal jirahat allati yuzannu min hal mautu adatan da miki da ake sa ran mutuwa za a yi daga wannan mikin ga al'ada galibi irin wannan mikin an yi ba kaiwa ake ba da irin wannan shine a asbabul mauti in taraka haira in ya zamo fa ya bar dukiya in ya zamo yana da dukiya dukiyar da yake ta isa a kiranta dukiya in ji wasu malaman saboda akwai hadisi na wani da ya ce zai wasiya aisha ta ce mai kabari ya ce gaba ɗaya kamar dirhami dubu hudu sai ta ce yodan dirhami dubu hudu me ya isa magadanka nawa ne ya faɗi magadan ya ce kabar dukiya ta ce kabar dukiyarka ga magadanka me na cewa za ka yi wasiya ai cewa aka yi sai wanda yake ya bar dukiya mai yawa to haka wasu malaman suka tafi amma kamar masabar imam malik da wasu malaman suka ce a duk yawan dukiya duk kankantarta a iya yin wasiya a ciki ba sai lalle dukiyar da yake mai yawa ba ko da ya kaɗan ce a iya yin wasiya a ciki shi yasa an kawo magana ne mutulaka suka ce a kyale mutulaki bisa idilakinsa ka a ce za a yi masa ƙaidi yanda ibnu arabi yake faɗa a cikin ahkamul qur'an nasa a wajen malikawa dai dukkan kanta abinda mutum yake da shi ya iya yin wasiya a ciki illa iyaka kada wasiyar ta haura sulusi tunda ana faɗa wa alwasaya kharijatun min sulusi wa yuraddu ma zada illa an yujiza kulwar satu wasiya ana fidda ita ne daga sulusi kada mutum ya wasiya da abin da yake ya haura ɗaya bisa ukun dukiyarsa in ya wasiya da abin da yake ya haura ɗaya bisa uku to sai in magada sun yadda in ba su yadda ba a iyaka ɗaya bisa ukun ne kawai za a iya zartar da wasiya iyaka wannan ne wasiyar za ta iya zartuwa alwasiyatu an faranta masa ya wasiya marfu'un bi kutuba abin rafa'anta ne da kutuba wato ya zamo shine na'ibul fa'ili kenan wa muta'alliqu iza shine kuma wa muta'allaqu iza shine gurin da iza ta rataye da shi in kanat zarfiyatan idan iza din zarfiya ce ba idan ta zamo zarfiya ce ba shardiya ba wadalun ala jawabiha ya shirya kuma bisa jawabin iza din in kana shardiyatan idan shardiya ce idan shardiya ce idan izadin an ce shardiya ce to alwasiyatu din shine ya shiryar bisa jawabin ai falyusi wato ya wasiya shine aka wadatu daga falyusin da kawo alwasiyatu wa jawabi in jawabi in haka nan kuma wato ya shiryar bisa jawabin in ai falyusi shine cewa ya wasiya ya wasiya lilwalidaini ga mahaifansa wal aqrabina da yan uwansa wanda suke makusanta bil ma'arufi yayi ko da adalci ya Allah ya zida ala sulusi wasiya tasa kada ta haura sulusun dukiyarsa wala yufarrilu ganiya kada kuma wajen wasiya ya fifita mawadaci ya zamo ga dan uwansa wanda bai da komai ga wannan dan uwan nasa mai shine amma in ya tashi ya kara wa mai karfi karfi wajen wasiyar a'a kada yi haka hakan an wajabta wannan wajabtawa kuwa masdarun mu'akkidu liman munil jumlatu qablahu masdari ne wanda yake ya karfafa ga abin da jumlar da ta gabata ta kunsa shi yasa wajibi ne kenan a shafe amilinsa kamar haƙƙan lahu zalika haƙƙan ubangiji ya wajabta wannan wajabtawa kuwa Allah Allah lalle ne su haka wa haza mansuhun an ce wannan an shafe hukuncin da aya ta kunsa bi ayatul miras da ayat da ta zo ta yusi kumullahu fi auladikum ayat da ta yi bayanin gado amma wato ba a shafe karanta ta ba an faɗi daman cewa mansuhi a ƙur'ani akwai wanda yake an yi nassin karanta shi da kuma hukuncin da ya kunsa kamar cewa a hadisin da muslim ya ruwaito cewa ashiru ra'atin ma'lumatin yuharrimna sai tsotson nono da ya kai goma sanannu sannan ne ya isa ya sa haramci daga wannan an shafe karantawar ba a karanta wannan a cikin qur'ani an shafe hukuncin ma gaba ɗaya malamai ba wanda ya tafi akan cewa sai tsotso ya kai goma shine yake haramtawa ga akwai kuma inda yake ake shafe karantawar amma hukuncin yana nan kama a shehu wa shehatu iza zana ya farji muhuma na kala albattata akwai kuma inda ake shafe hukuncin amma karantawar tana nan kamar wannan kenan ko kuma abin da zai zo nan gaba gare mu game da cewa mace da mijinta ya mutu ya batta to ta zauna shekara guda shine iddar da za ta yi masa to an shafe hukuncin amma karantawa tana nan karantawa tana nan ba a shafe ba yasa inda aka ce a karanta qur'ani in mutum ya karanta wannan sai a ce ya karanta qur'ani amma hukuncin da ta kunsa wannan ba a aiki da shi aya dai ta ƙur'ani ko duk wani nasi ma sai ko da hadisi ne sai wanda yake ba mansuhi ba shi ne ake kafa hujja da shi don yana cikin sharuɗa guda hudu da aka faɗa wanda ake bukata duk wani asali na kali ya zamo ya cika su kafin a ce za a kafa hujja da shi wajen hukunci yadda shi abla dan fodo yake faɗa alfiyatul usuli wa sharufin na kali sihatu sanad li shari'in min gari qadihin warad wa an yura muttari haddilala fi hukumihi nan fi biza ijmala wa an yakuna mustamirar hukumi ai gaira mansuhin li ahli ilmi wa an yakuna rajihan jami'a ma arara hulil kulli babu rusima wa bi hadisi hakanan kuma an shafe wannan da hadisin lawsiyata liwarisi ba wasiya ga magaji wanda yake yana cikin magada wannan dan an masa wasiya cewa a bashi wani abu bayan mutuwa wasiyar bata inganta ba rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito hadisin nan ya kawo cewa yana da fasaku da yawa ya hukunci da cewa hadisi ne kyakkyawa malamai suka ce kamar yadda wato ibnu hajar al-asqalani yake faɗa a fatul bari sharhin buhari ba wata hanya daga hanyoyin da hadisin nan ya zo da in aka duba ba za a samu masoka ba shi yasa shi tirmizi da yace hadisin kyakkyawa ne dangane da duba da cewa ya zo ta hanyoyi da yawa shi yasa ba hasanul li zatihi bane a a hasanul li gairihi ne ya zama hasanul li gairihi ne bari ma imami shafi'i radiyallahu ta'ala no shi cewa ya hadisin ma ai ya kai matsayin mutawatir domin ya ce hadisi ne wanda yake jama'a da yawa sun karbe shi daga jama'a da yawa shi yasa kamarsa ko ba abin da zai hana a kafa hujja da shi shi yasa kenan ma wato ya iya zamowa nasihi ga wannan tunda a wajen shafi'i ko da yake ya tafi akan cewa hadisi ba zai iya shafe qur'ani ba sai qur'ani kamarsa kamar yadda ya tafi akan cewa qur'ani ba zai nassin hadisi ba sai in akwai hadisi wanda ya zo shine zai iya nassin hadisi to amma ana ganin wannan wato tunda yake magana da ya kunsa an sami ijma'i a kai to ijma'in ya shirar da cewa lalle akwai nasihin lalle akwai nasihin to faman baddalahu faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna inna allaha sami'un alim sai kuma wasu bayanai dai da yawa akan ita wannan aya domin da aka ce an shafe da ayan mirasi kaga wannan shafewar da ayan mirasi zai zamo ya shafi magada ne ma'ana ba za ta yi a wasiya ga magaji ba ita kuma ayar ta zo da cewa yin wasiyan nan farilla ce to har yanzu ya zamo farilla ne akan mutum kafin ya mutu ya wasiya to akwai sabani tsakanin malamai akwai malaman da suka ce i a yi cewa a wasiyan nan yana nan lalle wayansu suka ce ga wanda yake Allah ya sa yana da dukiya wadda yake ta isa a kiranta dukiya to lalle ne ya wasiya wasu ko suka ce a'a ai gaba daya magana cewa ai wasiya nan wajiba an tashe ta illa iyaka ai wasiyar an so ne cewa ai wasiyar an so ne amma ba wajabci ba shine abin da da yawa daga malamai suka tafi a kai amma wa'yansu suna ganin wannan wasiyar ta wajibcin tana nan akwai wasu guraren ma da suka yi aiki da wannan suka ce matsalar idan a cikin magada akwai wanda yake an tsare shi don wani dalili to dole ne a haƙƙinsa a yi aiki da wannan wasiya wadda take wajiba kama a misra a yanzu yadda suke aiki a hukumance shine matsala da a ce mutum yana da 'ya'ya a ce yana da 'ya'ya uku maza sai ɗaya daga cikinsu ya mutu alhali uban yana da rai ubansa bai riga ya mutu ba amma shi ɗan ya mutu ga shi ya bar 'ya'ya yanzu yayin da ya bari idan kakan nan nasu ya mutu ba za su iya gadarsa ba matuka dai akwai wannan yan uwan uban yan uwan ubansu tunda da ya kori dan da matuka akwai da to ba dan da ba zai gado ba to amma suka ce dole a ba su wasiya wato a yi hukunci da cewa akwai wasiya wajiba da za a ba su wadda wasiyar nan wajiba za ta kai abin da ubansu zai gada daga dukiyar ubansa da a ce yana da rai a tsarin su a hukumance haka suke sai a ce a fidda wasiya wadda take wajiba su 'ya'yan wannan ɗan da ya mutu a ware musu gwargwadon abin da ubansu zai gada da a ce yana da rai ta fuskar wasiya wajiba wanda sun kawo dai hujjoji akan haka amma dai mafi yawan malamai ba su ganin haka din mafi yawan malamai ba su ganin haka din illa iyaka shi kauli ko da ra'ifi ne an ce idan bukata ta bayu zuwa a yi aiki da shi a iya aiki da shi din idan masu hankali suka yi nazarin cewa e irin haka na faruwa ya zamo kuma a bar 'ya'yan ɗannan a cikin wahala ga kakansu ya mutu da dukiya wadda yake ta isa a kiranta dukiya amma zamowar ubansu bai da rai ba zai gada ba su ma ba za su gada ba kuma tun daga 'yan uwan ubansu sun hana su daga gado to ai aiki da irin wannan kaulin sai zama ba laifi kenan in ana ganin cewa in ba haka aka yi ba su 'ya'yan nan suna shiga wani hali wanda yake ba mai kyau ba amma dai asali idan akwai sada zumunci wadda shari'a ta yi umarni da shi kaga haka din ana ganin ai ma ba zai afku ba tunda mutum dan uwansa ya mutu ai haƙƙinsa a ce ya riki dan dan uwan a matsayin ɗansa ko ba komai ya kamanta ko da dai bai mai da shi dan nasa gaba ɗaya ba amma dai ya kamanta inda bukata ta taso ya tsaya to amma ya zama haka din ta kofa ba a samun haka din ka kenan a sannan dan an ce a koma yin aiki da wannan kaulin wanda yake da ife kamar yadda su a misalan suka koma sai a ce a to yana da mafita ma yana da mafita ma to faman baddalahu wanda ya musanya ayil isa'a wasiyan nan da aka yi min shahidin ko dai mai ba da shaida ne wa wasiyin koko shi wanda aka yi wasiya ne ko dai wanda yake shaidar wasiyan ne koko shi kansa wanda aka yi wa wasiya cewa shi zai zartar da wasiyar ɗaya daga cikin su ya musanya ba da ma sami'ahu bayan ko ya san ga yanda yake da gangan ya musanya fa inna ma ismuhu dahir dai zunubin ayil isa il mubaddal ai zunubin wasiyan nan da aka musanya ko mubdali ko mubaddali alallazi na yubaddiluna ya tabbata ga wanda suka musanya fihi iqamatu zahiri maqamal murmari akwai tsaye da zahiri matsayin lamiri a wannan inda za a ce fa inna ma ismuhu alaihim sai aka kawo allazina yubaddiluna dan a ƙara nuna munin aikin nasu cewa musanya wasiya dai abu ne wanda yake mummuna inna Allah haƙiƙa ubangiji sami'u mai ji ne liƙaulil musi ga maganar da shi mai wasiyar ya faɗa ya san duk abin da mai wasiyar ya faɗa alimun masani ne kuma bi fi'ilil wasi da aikin shi wanda aka yi wa wasiya fa mujazin alaihi zai sakayya akai ba makawa zai sakayya akai فمن خاف من خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه inna allaha ghafurur rahim wanda ya ji tsoron janafan mailan anil haƙƙi kaucewa daga gaskiya haɗa an bisa kuskure ba shi musin ɗin akwai kira'a musin muhaffafan kenan wa musakala akwai kuma kira'ar muwassin su wato muwassin sikiluhu saha shulshula inda mai shaɗabiya yake faɗa muwassin a faɗa da shadda muwassin saha wato haka shu'ubatu ya ruwaito daga asimu amma shi hafsu musin ya ruwaito shulshula sai kuma hamzatu da kisa'i su ma haka suka karanta wato wannan yana cikin gurare a cikin shaɗabiya da shaɗabi a maimakon ya kawo tsarinsa na cewa idan su wa'annan makarantar biyu da shi wannan mai ruwa ɗaya zama sun dace sai ce suhubatu suhubatu wato kira'ar hamzatu da kisa'i da kuma ruwayar shu'ubatu to sai ya ce su batu amma a nan bai bi wannan tsarin ba sai ya tsaya ya faɗi ramzin su domin shi ne shi ne alama ga shi hamzatu da kisa'i ko shi kuma wato shu'ubatu sadi ne nasa saha shulshula to sauran makarantar ko duk musin suka karanta a wisman ko ko ji tsoron zunubi bi an ta'amma da zalika ya zamo da alama shi mai wasiyar da ganganye wasiyar da ba daidai ba ba daidai ba ce bin ziyarati ala sulusi kamar ya daɗe bisa sulusi ya yi wasiya da abin da yake ya haura sulusun dukiyarsa wanda an ce wasiya duk da zai yi kada ta haura sulusun dukiya au ta hasisi ganiyim ko kuwa keɓance mawadaci wani nasu wanda yake mawadaci ya yi wasiya gare shi da abu mai yawa ga waɗanda suke marasa shi su bai ba su ba ko ya ba su ɗan kaɗan matsalan ga misali ta asulaha bainahum shi wannan da ya ga alamun an fita daga tsari ko dai da kuskure ko da gangan ya yi kokari ya sulhu tsakanin shi mai wasiyar da wanda aka yi musu wasiyar bainal musi wal musa lahu tsakanin wanda ya yi wasiyar da wanda aka yi wasiyar bil adali ta cewa ai ya dawo ya adalci ai in adraka huwa hayyu ai idan ya zama ya riske shi alhali yana da rai wa hasala islahu ya zamo an samu gyaruwa fa ismu murtafi'un to a sannan zunubin ya ɗauko wa illa idan ko ba haka ba fa alaihi ismu shi mai wasiyan nan ya yi zunubi duk wanda ya wasiya da abin da yake ya haura sulusun dukiyarsa ya yi zunubi wa yabdul ma za da ala sulusi kuma duk abin da ya haura sulusun ba wasiyar ba za ta taba ba ba za ta shafa ba iyaka wasiyar za ta fita ne daga sulusi fala isma alai a sannan to ba zunubi akan shi wanda ya wasiya inda aka yi masa gyara ya yadda ya karbi gyara ba za a ce ya yi zunubi ba inna Allah haƙiƙa ubangiji gafuru mai yawan gafara ne rahim mai yawan jin kai mai yawan gafara ne ga bayansa wanda suka tuba daga zunubansu mai yawan jin kai ne da su يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا يا تدعك قبل بياني كان وسيا سيكم أكاكوما بياني akwai rukuni na uku daga rukunan musulunci wanda shine azumi azumi wanda yake abu ne maɗaukaki a musulunci ya zo a hadisi kursi ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa dukkan azumin dukkan aikin dan adam nasa ne sai ko azumi to wannan nawa ne ni ne nake masa sakayya da wannan shi yasa wannan ya kawai ya isa a cikin faralar azumi a musulunci ubangiji subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wa'anda yake sun ba da gaskiya kutiba kurira alaikum siyamu an faralta azumi a kanku kama kutiba alallazina min qablikum kama yadda aka faralta bisa al'ummun da suka gabace ku min al'umami daga al'ummu shi siyamu a lugga al'imsaku kamewa yana daga gare shi inni nazartu lirrahmani sawma ni na bakanci kamewa anil kalami daga magana lirrahmani dan Allah wa minhu yana daga gare shi faɗin mawaƙi khailun siyamun khailun gairu sa'imat wasu dawakan an rike su ba su gudana ba wasu ko ba a rike su ba sun gudana ai mun sikatun anil jari ai ba a bar rikewa ba ce daga gudana ya wato akwai wanda yake an rike ta daga gudana da kuma wanda yake ba a rike ta daga gudana ba a tsarin malamai ko a tsari na shari'a abinda ake kira siyamu ko saumu kamewa daga sha'awar ciki da farji rini cikakke tun daga fitowa alfijir har zuwa a ce rana ta faɗi da niyyar ibada zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala bawa ya bar abinda cikinsa yake sha'awa ya bar abinda al'aurarsa take sha'awa yini cikakke yini kuwa yana farawa ne daga fitowa alfijir ya ɓare da faɗuwar rana ya zama ko an yi da niyyar ibada an yi haka ɗin da niyyar ibada wanda ya kame din ba wai da niyyar ibada ba wannan ba za a ce yayi azumi ba sai wanda ya da niyyar ibada zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wato wannan shine azumi na ammawa azumi hawa hawa ne akwai azumi na ammawa shine wannan akwai azumi na hassawa azumi na hassawa shine kamewa daga dukkan abin da Allah baya nufi daga bawa ba sai lalle wanda yake ya shafi ciki ko al'aura ba a'a gaba ɗayan abinda Allah bai shar'anta ba gare ka to ka bari a kowane lokaci sannan ne wato kai azumi akwai azumin kuma wanda suke hasatul hasati shi ne kamewa daga duban duk wani abu wani Allah ya zama bawa ya bar duba ga duk wani abu ko menene in ba Allah ba ya zama shi dubansa Allah kawai kulillah su mazarhun fi khaurihim yal'abuna shehu hassan dem yake faɗa cewa wani dare daga dararen ramadan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ya fito gare su sun taru ya karanta musu hadisin da yake cewa su mu li ru'yatihi wa abdiru li ru'yati cewa wato ku azumi saboda ganinsa wannan hidin malamai suna ɗauka cewa wato lamirin wata ne cewa in kun ga watan ramadan to sai ku haɗu a cikin azumi ku sha kuma liru'yatihi saboda ganin watan shawwal ma'ana ku yi sallah in watan shawwal ya kama to amma masana Allah su hidin lamirin inda suke kai shi can wani waje ne daban cewa idan kun samu gaiwa ga gano cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da ku to aiko ya zama wajibi akan ku ku kame daga dukkan abin da baya so lalle ne ku kame daga abin da baya so shi yasa su mu li ru'yatillah bi ma'ana amsiku an kulli ma la yarda Allah ta'ala ku kame daga dukkan abin da Allah bai yarda da shi ba cewa sandam yace a wannan matsayin sai suka hadu a cikin dubo ma'anoni daban-daban da za a iya fitarwa daga wannan hadisin kowa gwargwadon matsayinsa kowa a cikinsu gwargwadon matsayinsa kada alima kullu unasin mashrabahum kowa ya fitar da abin da zai fitar daga wannan hadisi wa afiru ce in kuma kun kai saduwa ga Allah subhanahu wata'ala an muku izini kun dawo martabar idlaki to sannan kuma shikenan sai ku kame daga wannan kamewar ku bar wannan kamewar da da kuka yi shikenan da abin da aka yi muku izini kuma sannan sai ku rika da abin da aka yi muku izini a ciki sannan sai ya halatta ku rike shi amma wakafin ku ka samu usuli ai dole sai kun yaye kanku daga komi ya zama kun doshi Allah shi kadai to an faralta muku azumi kamar yadda aka faralta ga al'ummun da suka gabace ku da annabawansu min adama tun daga annaba adam ila nabiyina har zuwa ga annabinmu lakin sallallahu alaihi wasallam sai dai azumin da aka faranta ga al'ummun nan da suka gabata laka saumina ba irin tsarin azumin mu ba min kulli jihatin ta ko ina ba wai ta ko ina bane yake azumin mu da nasu yayi kama fatashbihu fil fariyati la fil kaifiyati kamantawar dangane da zamowar azumi farilla akan mu yanda yake farilla akan su ba wai tsarin da ake bi ai azumin ba wasawabi ko ladan wai kuma to zikir tashbihi at-takidu fil amri abinda yasa aka kawo wannan tashbihin dan a karfafa umarnin da aka yi da ayi azumin cewa azumin nan fa kar ku dauka ku kadai ne aka ce ku yi azumi duk al'umman da suka gabace ku ba al'ummar da ba a shar'anta mata yin azumi ba wata salli biman kablana da cewa mai haƙuri da wahalar azumin ta fuskar duban cewa ai al'ummin duk da suka gabace mu sun yi azumin nan haka suka haƙura suka yi shi to me zai hana mu da ladan da ake bamu a azumi ya ninninka wanda ake basu mu mu kasa haƙuri ai bai kamata ba mu da aka ce azumin mu ya fi nasu lada a ce kuma mu ne za mu kasa yin haƙuri da azumin bayan ko su sun yi haƙuri da azumin ya na fi saumi nau a su'ubatin don azumi yana da wani nau'i na wahala wanda sauran ayyuka na ibada ba su da wannan nau'in ba su da wannan nau'in la'allakum tattaquna ko dai ku kwa kiyayi alma'asiya saban Allah ko dai ku kwa kiyayi saban Allah fa innahu domin shi azumi yaksiru shahawata yana karya sha'awa allati hiya mabda'uha wadda sha'awa ita take jawo saban Allah sha'awa ita take jawo saban Allah to saboda abin da yazo a hadisi ya jama'ar samari wanda ya sami ikon aure a cikinku to lalle fa yi auren domin yin auren shi ne ya fi rintsewa ga ganinsa shi ya fi kiyayewa ga al'aurarsa wanda ko bai sami ikon yi auren ba to ya lizimci azumi domin shi azumin kamar fidiya ne gare shi sai ya zamo kamar ya wato ya fidiye kansa ne sha'awa ba za ta ringa motsa masa ba malamai suka ce azumin da yake zamowa a wannan sura shine fa azumin da aka yi shi bisa tsari na shari'a ba azumin da galibi akan yi ba na a ce wakacin azumin ne ma aka fi kaifafa sha'awa domin a sannan ne aka fi ci da yawa sai ya zama mutum yana azumi amma abin da yake ci a wakacin azumin in aka hada gaba daya aka hada abin da yake ci wakacin da ba azumin ba to na azumin ya fi yawa na azumin ya yi fi yawa in ya tashi sahur sai ya yi sahur ya cika cikinsa fiye da al'ada in ya zo buɗe baki sai ya yi buɗe baki ya cika cikinsa fiye da al'ada to ba irin wannan azumin ba ya kare sha'awa ba irinsa ne ke kare sha'awa ba a azumin da za ka in ka zo cin abinci ka ci kamar cinka na al'ada ba kai kari ba to shine kari banci yinin da baka ci a cikinsa ba amma matukar rashin cin da baka a yini ba ka rama da daddare ko ka rama da asuba to ai wannan kana nan dai ana nan yanda ake da zai zama ana nan yanda ake da to أياما معدودات أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون to a ayyama kwanukan da aka faralta muku ko azumta kwanuka ne nusiba bis siyamu an nasarci ayyaman dinnan da siyamu au bi sumu koko da fili amri muqaddara wanda za a kaddara wanda yake za a kaddara ku yi azumin kwanuka ma'adudati wayanda suke kididdigaggo ai kala'ila ɗan kaɗan ne au mu'akkatatin ko ko waɗanda yake an ɗiban musu wakaci bi adadin ma'alumi da kidaya wadda take sananniya wahiyar ramaran su ne kwanukan watan ramaran wato haza huwa al'aula a ce mu'akkatatun ake nufi ya fi kamata li ulama minhu ta'ayinuha dan a gano cewa kwanukan da aka shar'anta a azumi ayyanannu ne an ayyana su ba wai cewa aka yi mutum ya zaɓa ya yi ba yadda ya ga dama a'a an ayyana su cewa da zarar wata ya kama har zuwa a ga watan da yake binsa ko haƙi zuwa a ce shi ya cika wakila wasu suka ce ma'ana ma'adudatin abinda ake nufi da ma'adudatin a mu'addatun abattanadi ne baye-baye na ubangiji wa'annan kwanuka na ramaran kwanuka ne wa'anda yake an yi tanadinsu wato an shirya su don bayi su ringa karɓar baye-baye daga ubangiji domin duk dare akwai ruwa